بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1400 da talatin daidai da 26 ga watan januwari shekara ta 2009 wannan shine kasar na biyu daga cikin jeren giyar karatun littafin nailul autar na al'imamu muhammad ibn ali ash-shaukani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi makon da ya wuce mun tattaɓa wasu matsaloli ne wanda muhakkikin wannan littafi a sheikh subhi ibn hassan hallaq ya tattauna don haka a yau ne za mu fara a sulbin muƙaddima ɗin wato za mu shiga asalin muƙaddimar littafi a zan ɗan ba da uzuri ga waɗanda za su riƙe wata nuska wadda ba wannan ba don sun ga dan canje-canjen wasu kalmomi to wannan dama haka tsarin ya gada game da duk littafin da aka ce an samu an yi mishi ta haƙiƙi akan wanda ba a yi mishi ta haƙiƙi ba uzuri na farko kenan uzuri na biyu muhammad ibnu ali ash-shaukani gogaggen balarabe ne wanda kuma bayan haka ya ainihin sha ilimi na harshen larabci don haka a cikin wannan muƙaddima ya yi ƙoƙarin bayyana ƙwarewar shi da ainihin harshen larabci to da yake ba karatu ne muke a tsari irin karatun da aka gada na gargajiya ba wanda lallai sai an fassara kalma da kalma ko da ma'ana ba za ta fito ba ya yi amfani da wasu kalmomi waɗanda a jimillance za mu rinka haɗa su muna fitar da ma'anoninsu a cikin wannan ainihin muƙaddima na biyu kenan uzuri na uku duk inda kuka ga a cikin wannan nuskar da take hannuna ta subuhi hallaq duk abin da kuka ga ya sa a cikin ƙausi mai kwana to wannan babu shi a cikin nailal autar shi subhi ne da kanshi ya ainihin ƙara wannan don ya ƙara wa ainihin wato karatun armashi misali a farko da kaga ya sa muqaddimatul muallif ya kewaye ta da ainihin ƙausi mai kwana sama da ƙasa to wannan ishara ce akan cewa ba shaukani ne ya rubuta wannan ba to ya kamata ainihin a fahimci wannan kwarai da gaske allahumma sai ishara da wurin kai a wasu wurare don ya bambance tsakanin wata nuska da wata nuska kamar inda zai sa bismillahir rahmanir rahim iyyaka nasta'inu za a ga ainihin ita ma ya kewaye ta da kausi mai kwana amma a ƙasa sai ce fi ba a cikin nuska wato kofin nailul autar wanda yawa lamba da ba sai aka ce alaihi tawakkaltu wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wannan galibi waɗanda suke kwafe littafi ne suke ƙara ire-iren wannan don haka kake gani yana da bambanci yayin da wannan yace bismillahir rahmanir rahim abin da mai littafi yace sai wannan yace iyyaka nasta'in sai wannan yace alaihi tawakkaltu wa huwa hasbi wa ni'mal wakil to waɗannan su ne daga cikin kaɗan wuraren da zan yi mana isharori akai insha Allah muqaddimatul muallif shimfiɗa ta mai littafi ita kalmar muƙaddima ana iya karanta ta a ce mata muƙaddima dal ɗin ai mai kasara wato wadda take gabata za kuma iya mai fataha a ce muƙaddamatul mu'allif muƙaddamatul mu'allif a nan an yi wa dalin fataha akan maf'uliya cewa abin da mai littafi ya gabatar. shi ne littafi sai ya tsaya a matsayin fa'ili ita kuma sai ta tsaya a matsayin maf'uli in kuma ta zama muqaddima muqaddi sai ta zama ita ce a matsayin fa'ili wato gabatarwa kai sai ka karanta ta a gabatarwa ko kuma ka karanta ta a matsayin khabarun li muftada mahzuf ai hadhihi muqaddima ina fata an gane bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai muke farawa shine kaddarawa iyaka nasta'inu gare ka kaɗai muke neman taimako ya Allah malam yace ahmaduka ya man sharaha sudurana bi nailil awtar min ulumis sunna ina gode maka ya Allah ya kai wanda ka haskaka kai sharhin ainihin kirazanmu da ainihin samun bukatu na ilmomin sunna ma'anan nail daga nala yamilu nailan samu al'autar daga watar falamma qada min hazaidin watara to autar nailul autar samun bukatu wato biyan bukatun ka duk zaka same su a nan game da ainihin asrar na muntakal akhbar ina fata an gane ahmaduka ya man sharaha sudurana binailul autari ina gode maka ya Allah wanda ka sharhanta kirazanmu da samun biyan bukatu min ulumi sunna daga cikin ilmomi na sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asaba ala qulubina min anwari ma'arifiha ma azaha anna min zulami aljahalat kullu bijinnatin wa afada ala qulubina sannan muna gode maka ya Allah kai ne wanda ka kwararo wa zukatanmu min anwari ma'arifiha daga cikin haske na ainihin wato sanin ita sunna din wanda wannan hasken da ka kwararo a cikin zukatanmu ma azaha anna shine abin da ya nesanta mana min zulamil jahalat daga cikin duhunnai na ainihin jahilce-jahilce kulla dujunna duk wani duhu daga cikin duhunnan jahilce-jahilce ka nesanta shi daga zukatanmu saboda ka haskaka mana zukatan da hasken ilimin sunna na fatan kun gani wa hamaha kuma ya Allah muna gode maka ya kai wanda ka tsare ita sunna din bi humatin da wasu dogarai wato masu tsaro humatin dogarai صفدوا بسلاسل أسانيدهم الصادقة أعناق الكذابين waɗanda waɗannan dogarai su ne suka je suka sanya ƙuƙumansu wato sarƙoƙinsu sarƙoƙin isinadansu masu gaskiya suka bi sai suka ƙuƙunce wuyan maƙaryata abin da yake cewa shi ne mun gode Allah da Allah ya samar da malamai waɗanda masu tsaron sunna ne to da me suke tsara sunna ɗin suna tsara sunna dai da wasu sarƙoƙi da ainihin suke da ita wadda waɗannan sarƙoƙi suna ainihin bi suna ɗaure wuyayen ainihin maƙaryata ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar waɗannan isnadoji nasu da suke da shi wannan magana abin da take nufi shi ne da taimakon Allah ne malaman hadisi suka tsara wannan sunna ta hanyar amfani da isnadoji na gaskiya wanda sakamakon haka sai ake gane na ƙarya ɗin yake to mun da Allah bai wa sunna wannan ainihin tsaro ya ba ta ainihin dogarai wa kafaha kuma Allah madaukakin sarki ya isar wa sunna wato ya tsare ta ya kare ta bi kufatin da ainihin wasu masu kariya kaffu anha a kufa gairul muta'ahilina wanda waɗannan masu tsare ko masu kariya suka rinka tsare hannun waɗanda suke ba ƙwararru ba ne minal muntabina daga cikin waɗanda suka ɗauke kansu ga sunna almurtadina kuma waɗanda suke masu shakka akwai waɗanda sun ɗauke kansu game da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma in suka yayyaye ta sai su mata ne sai su mata barna wato su ba ruwan su da ita kamar suwa kamar khawarija kamar shi'a kamar mu'tazila da duk waɗannan yan bid'a waɗanda ba ruwan su da sunna amma in suka yayyaye da sunnar kamar za su yayyaye su rungume ta ne za su yayyaye ne dan me don su ainihin rinka rusa ta to sai Allah madaukakin sarki ya ainihin samar wa sunna da wasu mutane waɗanda suka ainihin wato sanya tafukan hannayensu suka tare irin waɗannan waɗanda suke ‘yan baruwansu da sunna amma kuma masu saka wa sunna shakka mutanen farko da aka fara samu akan wannan su ne ainihin mutazila ko kuma ainihin khawarija waɗanda su waɗannan in ka kawo musu sunna su ne anan aka fi sani da 'yan tatsi ne in ka kawo musu sunna sun ce babu wani hadisi don Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba adallahi wa ayatihi yu'minuna wacce wani hadisi sai su fasara ayar zallata haka wani hadisi kuma za a yarda da shi bayan Allah da ayoyin shi sai su ce don haka wannan ayar ta nuna cewa babu wani hadisi Allah kawai da ayoyin shi kaga anan ba su yarda da sunna ba to in suka wayoyo kuma za su bi sunnan ne ɗaya bayan ɗaya suna gutsutsura ta suna ainihin wato lalata ta to sai Allah madaukakin sarki ya amfani da ainihin waɗannan masana suka rinka sanya hannunsu suna kare yan ba ruwansu da sunna waɗanda suke shakka kuma suke sa sunna wato suke sa shakka game da sunna ɗin sakamakon haka fagaba ma'inu hassafi sai maɓuɓɓugar sunna wanda yake tatacce ne sai ya waye gari ghaira muqazzarin ba abin kazantarwa bane bil akdar da dauda sai waye gari inda sunna take diddigowa jama'a tunda waɗancan malamai sun tsaya sun yi aikin kariya to ba a jagwalgwala ba saboda sun sa hannayensu sun kakkare sun sa isnadojinsu sun kakkare fagada ma'inu hassafi maɓuɓɓugar sunna tatacce sai ya yayi gari gaira muƙazzarin ba a ƙazantar da shi ba bil akdar da dauɗa ba a bari an jagwalgwala shi ba saboda waɗancan sun kare sannan wa zulalu abdi hassafi gaira muƙaddarin ashafi غير مكدر بالأقذار abin da ake nufi da volal shine abin da kuke kira fiye wata da ainihin wato turanci wato ruwa wanda yake tatacce abin da ake kira da azb shine ruwa mai daɗi to sai aka yi gari wa zulalu azbiha ashafi sai tataccen ruwa na sunna wanda yake mai daɗi wanda yake warakakke mai waraka sai ya wayi gari gaira mukaddarin ba a ainihin wato gurɓata shi ba bil aqdar da kazanta ina fata an gane asalin abin da zaka kira mukaddar shine kamar in aka yi wanka ko aka yi wanki idan ruwan kumfa ko ruwan dattin ya tafi ya taru a wani wuri da ya tare shi sai ka ga yayi irin wani takwatakwata haka ba na kumfa ba na datti ne to sai aka yayi dare ainihin wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta zama kamar tataccen ruwa wanda yake mai daɗi ba tare da ya gurɓata ba da duk wata ƙazanta wassalatu wassalamu alal muntaka Allah madaukakin sarki ya ƙara tsira da aminci ga tataccen annabin nan wanda aka tato shi min alamul kaun daga duniyar halittu duk in ka tattara duniyar halittu baki ɗaya halittun aljanu da mutane da tsuntsaye da dabbobi da komai to a cikin wannan irin duniyar mai halittu iri-iri sai aka tato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine tatacce a ciki wal fasad da kuma duniya wadda take ta lalace sai aka ɗauko annabi sai zama shi tatacce ne tsaftatacce babu wata kazanta tattare da shi al mustafa wanda yake zaɓaɓɓe ne Allah ya zaɓe shi li hamli a'ba'i asrarin risala domin ya ɗauki nauyi na wahalhalun sirrorin isar da saƙon Allah al ilahiya saƙo na Allah madaukakin sarki min bainul ibad Allah ya zama ya tsamo shi daga cikin tsakankanin duk sauran bayi sai zama Allah ya ɗora mishi wannan aiki na isar da sirrorin saƙon da Allah yake nufin ya aiko ga bayin shi al-makhsus bi shafa'ati al-uzma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah ya keɓe da babban ceto fi yawmin a wani yini ya kulu fihi kulli rasulin wanda a wannan yini kowane manzo cewa zai yi nafsi nafsi wayyo kaina wayyo kaina to a wannan rana da kowane manzo ke ta kan shi shi annabi sai Allah ya keɓe shi da ceton da ya fi kowanne girma wato har annabawan suna sauraron ya cece su ne wa yaqulu a yayin da shi kuma annabi zai ce ana laha ana laha wannan matsayin nawa ne wannan matsayin nawa ne yayin da su annabawan suna ta kansu shi kuma za a bashi a shafa'atul uzma wanda zai ce dama wannan matsayin sai ne wannan matsayin sai ne gashi a ƙasa malam subhi ya ce wannan juz'i ne wato wani bangare ne daga hadisi sahihi wanda al-imam al-bukhari da muslim ainihin wato suka rawaito shi daga hadisin anas ina fata an gani malam ya ce alqa'il kuma Allah ya dadin tsira da annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa bu'istu ila al-ahmar wal aswad ni dai an aiko ni ne zuwa ga jar fata da bakar fata wannan kuma malam ya takhrije shi da cewa hadisi ne shi ma sahihi wani bangare ne daga hadisi sahihi wanda al'imamu ahmad da ibn hibban a cikin mawaridin zam'an da kuma al'imamu hakim suka rawaito shi daga cikin hadisin abu zarri hakim ya inganta wannan hadisi a bisa sharaɗin bukhari da ainihin muslim allah ya daɗin tsira gare shi akrim biha maqalatan madalla da irin wannan magana ita ce sunna madalla da ita shine akrim biha maqalatan madalla da irin wannan magana mai girma ma qalaha nabiyyun qablahu wala nalaha wadda ba a taɓa samun wani annabi kafin annabi Muhammadu bai taɓa irin wannan magana mai girma irin wannan ba sunna kenan wala nalaha wani annabi ma bai taɓa samun darajar yi magana irin wannan ba kuna fahimtar fasahar shaukani ko ha wa ala alihi mutahharina Allah ya dadin tsira ga mutan gidan shi tsarkakakku waɗanda Allah ne ya tsarkake su shine mutahharina in kai wa hadin fataha mutahhar mutahhar waɗanda Allah ya tsarkake su min jami'il adnas daga dukkan ƙazanta wal arjas da dukkan dauɗa alhafizina li ma'alimin din waɗanda su waɗannan iyalai na annabi sallallahu alaihi wasallama masu kiyayewa ne game da dukkan ilmomi na addini wato sun tsaya sun kiyaye duk wani ilimi na addini anilin dirasi daga ya baje wal intimas daga kuma shafewa wato sun ba da gudunmawa gudunmawar da ba su yadda ilimi ya shafe ko ya wargaje ta hanyar su ba wa ala ashabihil jalil Allah madaukakin sarki ya ƙarin tsira da aminci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke masu yawo ne da ne bi a shi'ati bariki sawari muhim wato suna yawo da haske na kyalli ko walƙiyar takubbansu suna goga waɗannan takubban don ne suna ainihin goga waɗannan takubba akan dawajiral kufran wato tushen kafirci wato abin da yake cewa Allah ya ƙara tsira da aminci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rinka yawo ko ina a duniya suna ainihin haskaka takobinsu takobinsu tana kyalli tana walƙiya don su ne don su datse tushen kafirci sahabbai sun tafi suna datse tushen kafirci ina fata an gane alkha'idina waɗanda suka rinka kutsawa bi khailihim da dawakansu wa rajulihim da kafafuwansu suka shiga ko ina a duniya li nusrati dinillahi bayna yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam domin su taimaki addinin Allah sun rinka yin wannan aiki ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina suka rinka kutsawa kulla ma'arikatin kulla ma'arakatin duk wata wuntsi duk wani surkuki ta taqa'asu an hashja'an waɗanda gwaraza suke tsoron su shiga taqa'us shine tsoro gwarzo ma yana tsoron ya shiga wannan wuri su sahabbai sun rinka kutsawa da kafa da dawakai ina fata an gane malam subhi sai yace alkalamu ala kitabi muntaqal akhbar to kun ga kamar wannan yanzu asalin magana ta subhi ce wannan headline din wannan tafi wannan maudu'in magana game da littafin muntaqal akhbar wato shi shaukani sharhi yake yi amma da yazo wannan muqaddima tashi bai rinka farfasa babi ba yanzu ya gama muqaddima wadda ke dauke da godiya ga Allah da salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallama da addu'a ga annabi da ga mutan gida na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yabo da addu'a ga su sahabbai ko to yanzu zai fara magana dangane da littafin muntaqal akhbar wannan littafin shine na zo muku da shi gashi shi ma wannan littafin kun gan shi shi subhi din ne ya ta hakikin shi ya tafrijin hadisan wannan shine matanin littafin muntaqal akhbar din kuma abin da ya ja ma zaka gan shi har ya kai mujalladi uku saboda tafrijin da ke ciki ya yi takharijin ma don bai wasalce shi ba da ya biya wasalce dukkan hadisan kamar yadda ya wasalce matunan hadisan da zamu rinka samu a nan babu shakka da littafin sai ya kai mujalladi biyar to wannan shine kitabul muntaka fil ahkam shar'iyya min kalam sayyidul bariya sallallahu alaihi wa ala alihi mutahharina wa sahbihi ar-rashidina wa sallam taslima gashi nan kakan ibnu taymiya shi ya rubuta wannan littafi ina fata an gane ba za mu tsawaita komai ba shaukani zai mana komai jama'a yawa don haka zai kawo mana tarihin mai littafi zai kawo mana tarihin duk abin da muke bukata don haka karanta wannan muqaddima ya wadatar mana game da abubuwa da yawa don haka ai hakuri insha Allah wa babu sai yace bayan haka fa innahu lamma kana al-kitab al-mawsum bil muntaqa min al-akhbar fi al-ahkam yayin da ya zama shi littafin nan wanda aka fi sani da almuntaka min al-akhbar wato tatattu daga cikin hadisai fil ahkam game da hukunce hukunce ina son ku gane me ake nufi da kutubul ahkam kutubul ahkam sune littattafai waɗanda ke ɗauke da hukunce hukunce na fiqh to amma in aka ƙara da alhadisiyya na hadisai to sun ɗauki wani salo shine hukunce hukuncen da ya shafi haram da halal da sunna da wajibi da makruhi waɗanda suka zo a cikin hadisai kadai in ka ga aya a cikin irin waɗannan littattafan to ita ayar ta zo ne a cikin wani hadisi amma ba an zo da ayar ne don a fitar da wani hukunci a cikin ta ba in kana neman hukunci hukuncen ayoyi kuma na fiqhu sai ka tafi littattafai na ahkamul qur'an na ibn al-arabi ahkamul qur'an na jassas al-jami'u li ahkamul qur'an na qurtubi su kuma waɗannan su ne suke ɗibo ayoyi waɗanda ke magana akan hukunce hukunce to su kuma in ka ga hadisi to hadisin ya zo ne kawai don ya fito da wata magana da ke cikin ayar amma ba don a cire hukunce hukuncen da ke cikin hadisan ba wannan shine sirri game da kutubul ahkam in mutum ya ce maka ina son kutubul ahkam sai ka ce mishi waɗanne iri alqur'aniyya ko alhadisiyya ko ko kutubul ahkam alfiqhiyya in ya ce alqur'aniyya shine waɗannan ahkamul qur'an ahkamul qur'an alhadisiyya sune irin su al-muharrar na Muhammad ibn Abdul Hadi littafin muntakal akhbar wannan na majduddin ibn taymiya sannan sai ainihin bulugul maram da makamantansu suna nan da ɗimbin yawa jama'a sai a hankali a hankali za ku rinka ganin waɗannan littafan malamai sun rubuta suna nan da ɗimbin yawa kamar littafin umdatul ahkam kubrata da sughratta to waɗannan littattafan baki ɗaya su ne ake nufi da littattafan da suka tattaro hadisai na hukunce hukunce to shine yake cewa fa innahu lamma kana al-kitab al-mawsul bil muntaqa min al-ahkam akhbar fil ahkam yayin da ya zama littafin nan da aka fi sani da sunan almuntaka wato tatattu min al akhbar tatattun hadisai fil ahkam game da hukunce hukunce mimma lam yunsaj ala badi'in min walihi wala harrara ala shaklihi wa misalihi ahadin min al a'immati al a'lam yayin da ya zama shi wannan littafin na daga cikin littattafan da ba a samu wani daga cikin manyan limamai ya taɓa rubuta wani littafi a bisa tsari mai daɗi irin nashi ba shine yunfaj ba a taɓa samun wani ya zauna ya tsara littafi ala badi min walihi a bisa tsari mai daɗi irin nashi ba badi mai daɗi min wal shine tsari to ba a taɓa samun wani malami da ya zauna ya rubuta littafi mai tsari da daɗi irin wannan littafi ba wala harrara ala shaklihi wa misalihi ahadin min al-a'immatil a'lam kuma ba a taɓa samun wani daga cikin manya-manyan limamai ya tsaya ya tace littafi a bisa yanayin wanda wannan littafi yake ba da kuma tsari keke da keke irin na wannan littafi domin ku shi littafin qad jama'a min sunnatil mutahhara ma lam yajtami fi ghairihi min al-asfar ya tattaro sunna mai tsarki wadda wasu littattafai manya-manya asfar daga sifir da muke cewa littafi sifili na kaza da hausa din nan sifili to sifir ne yau wato yayin da ya zama manya-manyan littattafai waɗanda ba shi da ba su tattaro irin wannan ainihin sunna mai tsarki ba ya balaga ila rayatin fil ihafati bi ahadithil ahkam ta taqasaru an haddafatirul kibar yace kuma wannan littafi ya kai matuƙa wajen tattarowa na hadisai waɗanda suke na hukunce-hukunce waɗanda kibɗa-kibɗan littattafai sun gagara su kawo irin waɗannan shine addafatirul kibar manya-manyan littattafai da aka rubuta waɗanda sun fi wannan kamar wanne kamar al'ilmam da ahadisul ahkam mujalladu takwas ne na al'imamu ibnu daqiq biyan shi hadisan da ke cikin na hukunce-hukunce ba su kai waɗannan ba domin shi wannan ya rinka lura ne akan kowace mas'ala da ta shafi fiqh sai da ya kokari ya ɗauko hadisi yayin da wancan zai biya tattara hadisai biyar akan matsala ɗaya wannan sai ɗauki hadisi ɗaya akan matsala ɗaya ya ɗauko hadisi ɗaya akan matsala ɗaya sai zama hadisan da ke ciki sun tattaro kusan dukkan matsalolin fiqh yayin da wancan gashi da yawa amma an ta maimaita hadisai ne waɗanda kusan ma'ana ɗaya suke kawowa ko kun fahimci sirrin na wannan din to sai ce zaka ga manyan manyan tafai na ahkam ba su tattare hukunce hukunce irin wannan ba وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تفني وتفنى دون الظفر ببعضها طوال الأعمار yace sannan kuma wannan littafi ya tattaro min dala'ilil masail na daga cikin dalilan mas'aloli jumlatan nafi'a tarin hadisai masu amfani tufna duna zafar bi ba'dha tuwal al a'mar wanda da mutum zai shanya tsawon rayuwar shi wajen ƙoƙarin sai ya gano wasu daga cikin irin waɗannan hadisan a wasu wurare ba zai ƙara tsawon rayuwar tashi bai samo irin waɗannan hadisan ba abin da ake nufi wannan littafi ya tattaro hadisai waɗanda suke sun tattaro matsaloli waɗanda da tsawon rayuwarka za ka shanye ta wajen ƙoƙarin tattaro wasu daga ciki to za ka je cikin littattafai su bukhari da muslim baka gama tattarowa ba har rayuwarka ta ƙare amma duk an tara maka waɗannan a nan wurin ina fatan kun gane wa fara marji'an don haka sai littafin ya zama marji'i wato reference book ya zama littafi da ake komawa gare shi da suwa lijjillatul ulama ga manya-manyan malamai inda alhaja idan bukata ta kama su ila talabi dalili in suna neman dalili la siyama fi hadhihi diyar musamman ma a wannan ƙasa ta mu ƙasar yaman domin shi ɗan ƙasar yaman ne don haka in yace hadhihi diyar ƙasar yaman yake nufi wa hadhihi al-asar kuma musamman a waɗannan zamunna namu zamanin da shaukani ya rayu shine karni na goma sha biyu to a wannan zamunna fa innaha yace domin kuwa waɗannan ainihin hadisai tazahamat ala mawridiha al-idaba anwarul mujtahidina wato waɗannan hadisai wato magangararsu ko kuma makwarararsu inda take mai daɗi to ainihin wato nazari ko kuma tunanin manya-manyan malamai duk ya karkata ya tafi zuwa ga inda magangarar waɗannan hadisai take har ya zama malamai sun yi cincirin do a inda waɗannan hadisai suke ɗuɗɗugowa na nailul autar ma'ana abin da yake nufi manya-manyan malamai mujtahidai duk gaba ɗaya hankalinsu ya tattaru akan hadisan da ke cikin littafin mintakal akhbar wanda sakamakon haka har sai aka samu cincirin don kowa ya zo kowa ya zo ina fata an gane wa tasabaqat ala dukhuli fi abwabihi aqdam al bahithina sannan kuma sai aka samu ainihin wato kafafuwa na malamai masu bincike suka yi tarjirge zuwa ga kofar ainihin wato da za su bi su shiga cikin wannan littafi kowanne kafar shi tana kokarin ta sheka da gudu ana rige-rige ni zan riga ka kai za ka riga ni akan a tafi inda za a je a shiga waɗannan hadisai malamai masu bincike minal muhaqqiqin daga cikin ƙwararru kuma gogaggun malamai wa gaba malja'an sai aka waye gari wannan littafi ya zama malja'an wato mafaka lin nazari ga masu nazari ya ayuna ilaihi suna fakuwa zuwa gare shi duk inda suka yi nazari aka tambaye su ina dalili sai su tafi can su fake wa masba'an lil haribina sannan kuma wannan ya zama wurin tsira ga waɗanda suke gudu min rikit takalid daga ainihin bauta ta ainihin takalidanci idan ka ga an bautar da kai a takalidanci ran da ka so ka gudu ka je ka samu ainihin wurin da za ka je ka shakata sai ka gudu cikin mintakal akhbar saboda ga hadisai nan waɗanda da an taɓa ka za ka ce to gana annabi ai babu magana takalidanci yu'ayyiduna alaihi sai zama masu takalidanci waɗanda suke gudun takalidancin sai su dawo sai su dogara da wannan littafi shine muntaqal akhbar din wa kana kaseeran ma yataraddadu an-nadiruna fi sihhati ba'd dalailihi to amma kuma so da yawa masu nazari a cikin wannan littafi suna kai da komo suna kokonto game da ingancin wasu dalilai ina ingancin wasu dalilai wasu hadisai da malamin ke kawowa domin malamin bai bayyana inganci ko rashin ingancin hadisan ba shi malam ne muntaqal akhbar din har ma ta kai na zai ɗauko hadisi da turmizi ya takariji ko hakim ya takariji sai cire takarijin ainihin da hukuncin da turmizi da hakim suka yi kawai ya ce rawahul hakim ko akhrajahu turmizi to yayin da ya zama asalin mai littafin wannan ɗabi'a yake yi to wani lokacin ya kawo wani hadisin sai a zo ana shakka wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba balle ai hujja da shi wa yatashakkaku al-bahisuna fi ar-rajih wal marjuh sannan malamai masu bincike sai su dawo suna shakka game da to daga cikin matsalolin wacce ce tafi ƙarfi wacce ce kuma aka fi ƙarfinta inda ta'arudu ba'adu mustanadati masailihi a yayin da aka samu karo na daga madogara daga cikin wasu dalilai misali wannan ya ce ga inda za a yi wannan kuma ya ce ba haka za a yi ba kuma kowanne yana da hadisi a cikin mintaqal akhbar to yanzu wanne ne za a dogara da shi dukkan hadisan biyu ga su ya kawo su amma bai bayyana wannan ya inganta wannan bai inganta ba bai bayyana sun inganta duka ba bai bayyana ba su inganta duka ba to sai zama wajen dogara da in ce ni na ya fi karfi in tura naka ni ban da dalili kai ma baka da dalili ne baka tura nawa malam yana fara kawo maka wata muqaddima ne ta dalilin da ya ja an ake bukata a yi sharhin saboda irin waɗannan matsalolin kun fahimta yawa sai ke cewa hamala to kun ji hamala husnul zanni bi جماعة من حملة العلم بعضهم من مشايخي to sai kyakkyawan zato da ake min na cewa wai ni na zama malami har na isa in yi sharhin wannan littafi wannan kyakkyawan zato sai ya ɗauki tari daga cikin wasu malamai masu ilimi kai ba'duhum min mashayikhi wasu ma daga cikin malamai na ne ala anil tamasu min mulkiyama bi sharhi hadha kitab sai suka neme ni da cewa in tsayi wajen sharhin wannan littafi tunda dai kun ji irin matsalolin da ke cikin littafin to sai aka samu wasu masu kyakkyawan zato suna zaton ni zan iya daga cikin masu kyakkyawan zaton nan ma hadda malamai na suka nemi cewa in tashi in yi sharhin wannan littafi wa hassanu liya suluka fi hadhihi al-masalik suka kyautata mini shiga cikin wannan hanya wato suke ganin cewa yayi kyau in shiga wannan hanya ta malamai masu sharhi in tashi in shiga suna ganin abin yayi kyau abbayyika amma ba hanya ce mai kunci allati yatalawwamu al-khirritu fi mu'irati shi'abiha ko والذهاب والهباب wadda irin wannan hanya ƙwararru ma waɗanda suka kai suka komo suna taka tsantsan ko kuma wato suna faɗi tashi a wajen ainihin wato irin ƙuncin da ke cikin ainihin wato wannan hanya da kuma sha'ab wato sirantaka ko ƙanƙantar wannan hanya walhibab da kuma irin ainihin wato ko gumagumai ko ƙayoyi ko kuma matsalolin da ke cikin wannan hanya wato malaman ma da suka kai suka komo in suka tashi shiga cikin irin wannan hanya ta sharhin littattafai masu matsala irin wannan to faɗi tashi suke yi to amma ni kuma yace waɗannan jama'a suke ganin ni ya cancanta na kai iya shiga wannan hanya fa akhadtu fi ilqa'il ba'azir to ni kuma sai na fara jeho uzurori ai kaza ai ni ban dace ba ai kaza lokaci aiki yayi yawa wa abantu ta'assura hadha al-maqsad na bayyana musu wahalar da ke cikin wannan nufi nasu ala jami'i taqadir a bisa dukkan kaddarawa ko ta ina wahala game da lokaci wahala game da bincike wahala game da samun littattafan da za su taimake ni in yi wannan aikin zaka ji zai faɗa da kanshi wato duk abin da kake kaddarawa na wahala ne game da wannan aikin sai da rabu na bayyana musu wa kuntu sai na ce musu alqiyamu bi hadha sha'an tsayuwa domin wannan sha'ani na yiwa littafin muntaka sharhi yahtaju ila jumlatin min al-kutubi yana buƙatar a tattara wasu jimilla na littattafai ya izzi wujuduha fi hadhihi diya waɗanda waɗannan littattafai kuma suna da wahalar samuwa a wannan ƙasa ta mu ma'ana wannan sharhi tunda ana so a yi sharhi ne wanda ya kai a kira shi sharhi ko a bisa tsarin da malamin ya littafin don abin da nake nuna muku jama'a shi littafin min faɗaɗin ya taɓo dukkan mas'aloli ne na fiqhu saboda in ya zo kan babi sai ya ainihin kawo hadisai guda biyar kowane hadisi zai zo da wata matsala ne wadda wancan hadisin bai zo da ita ba ka ga ka zo sharhin ba za ka iya haɗa hadisai biyu kai sharhin su wuri guda ba kowane hadisi sai kai sharhin shi daban sannan ba zai kawo maka hadisan abu hurera guda biyu a jere ba balle in ka zo ka huta sai ka ce abu hurera nan shine muka bayani dazu sai ka maka hadisin abu barri in ya wuce gaba sai ka maka hadisin aliyu in ya wuce gaba sai ka maka hadisin jabir kenan ko ina in ka je sai kawo wani aiki wanda wannan aiki yana buƙatar wasu littattafai kuma waɗannan littattafan suna da wahalar samuwa a wannan ƙasar tamu kaga matsala wal mawjudu minha waɗanda kuma ake samu daga cikin su littattafan da suke da wahala to mahajubun bi aidi jama'atin anil absar suna nan a tare a hannun wasu ainihin mutane sun hana ma mutane su gan su malaman gargajiya yake ishara don shauka ya buga da su sai kana karanta tarihi wato waɗannan malamai suna nan dantafan sun ɓoye ɗan waɗanda ba a samun sun ɓoye sauran kuma babu kai malaman gargajiya Allah karya su duk suka ga duniya bala'i fa duka duk musibar daga gani malaman gargajiya ne suka ji saboda su suka ɓoye abin da Allah ya bayyana innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda Allah bai yi rewa ba su suka rewa mata gani Allah kiyaye sai ke cewa sun ɓoye waɗannan littattafai bil ihtikar sun yi musu ihtikari ihtikari shine ka samu dawa daidai sadda ake bukata za a cita sai ka janye ta daga kasuwa ba wanda za ka yadda ka siyar ya sai wanda ka ga dama shi ma ka gallaza mishi tsada kuma abin da ka ga dama ka siyar mai shi za ka siyar mai ba wanda yake so ba shine asalin itikar wal iddikhar da ɓoyewa kama tuhjabul abka kamar yadda ake ɓoye yan mata haka suke ɓoye waɗannan littafan ba sa fara gai to ka gani kuma a haza to tare da duk wannan wahala fata references kayan aikin da za a yi wannan aikin kuma فأوقاتي مستغرقة بوظائف الدرس والتدريس lokuta na kuma gaba ɗayansu na riga na duniyar da su wajen ayyuka na ɗaukar darasi da kuma karantarwa domin shaukani yana koyo karatu kuma yana karantarwa to ni in koyo ni in zo in koyar to kuma ba lokaci yan nafsu mu'siratun limutarahati maharatul mudarribina yace kuma ga raina ya tasirantu limutarahati maharatul mutadarribina saboda koyawa waɗanda nake ƙoƙarin in ƙwarar da su don su ma su zama ƙwararru wato raina kuma ya tasirantu ina son in karantar da wasu ɗalibai waɗanda su ma nake fatan su iya fil ma'arifi a sauran ilmomi ala kulli nafisin akan duk wani ilimi mai daraja wa malakati qasiratun an al-qadr mu'tabar fi hadha al-ilm alladhi qaddara rasmuhu yace kuma karfi na na ilimi ya takaitu an al-qadr mu'tabar game da gwargwadon abin da ake nema na ayi wannan aiki fi hadha al-ilmi a cikin wannan ilimi alladhi qaddara rasmuhu wanda yake ainihin rubutun wannan ilimi ma an rubuce ma ilimin ya baje abin da shauka ne yake so ya faɗi kuma a wannan ubayin shi ne duk ko da an haɗa waɗancan abubuwan ma ni kaina karatu na da ake bukata na in yi wannan aikin karatun ma gaba ɗaya ba ni da shi duk karatun ma ya baje babu shi ya zahaba ahalihu wanda wannan ilimin bayan shi karatun babu sannan masu karatun ma sun ƙare mundu azman tun tsawon zamani qad tasarramat sun riga sun riƙe ma a ƙarƙashin ƙasa tun babu su falam ya buka bi aibin muta akhiri na illa smuhu duk waɗannan ilmomi da ake magana waɗanda da su za a yi amfani a rubuta wannan sharhi da kuke so to ba abin da ya rage a hannun 'yan baya sai sunan shi kawai in ka shiga ilimin hadisi sai a ce ilimin hadisi ga sunan rangadadau amma sai ka je ka ji ba ilimin ilimin fiqh ga sunan rangadadau amma ba ilimin ma'ana malamai sun mutu tare da ilimin su yanzu sun bar wa mutane ne sunan ina fata an gane lafiya ma sai kuma shaukani ya ƙara siffanta kanshi da wata na ƙasar yace musamman kuma wa saibu shababi qasidun ko eh shine qasidun wa saibu shababi riga ta samartaka kuma qasidun tana nan dan ya jagab a kaina ma'ana ni saurayi ne jagab ta don san da wannan da yake shekara talatin da wani abu ba ya rigin hadasati sannan kuma abin da ya shafi ainihin rigin wato rigin asali alharini amma a nan ma'anar shi bargo bargo ko gado na yarintaka bima'iha khabib wanda yake wato ɗanye ne jargab abin da yake son ya nuna a nan wato kamar mutum ne ya fita da bargo sai ruwa da kai sai dawo cikin rumfa sai aka je aka ce mishi ana so daga jikin shi ya fito da ashana me zai ce sai ce yanzu nan kana gani na jargab nake to ma'ana yanzu yanzu nan nake dan koyi ka koyar yanzu nake koyarwa ne ma ban gama ko kun fahimci abin da yake son ya ce ma'ana ni ma jagab nake dan koyo ne ta kaga fa manyan malaman kenan waɗannan su ne kuma fa malaman duniya to yanzu ka faɗa haka to kai yaya kenan kai kan sai ka koma alu an baki yau bal to shi ne sai ke cewa wala raiba domin ko babu makawa babu shakka anna lu'lu'u sunni anna lu'lu'u sunni lallai ga madaukakan shekaru wato tarin shekaru da yawa wa tulul munarasa da kuma tsawon gogewa fi hada sha'ani a cikin wannan sha'ani na rubutun ilimi ausar nasibin yana da ainihin rabo mai girma wato in dai ana buƙatar wannan irin aikin jama'a ana buƙatar a sami dattijo wanda ya daɗe a duniya kamar shekara tamanin ya kuma yi gogayya da matsaloli da ilimi matsaloli na ilimi ai shi sa kuka ga wannan al-imam wanda ya ma'alimu sunan sharhin sunan abi dauda al-imam al-khattabi sharhin sunan abi dauda takaitacce ne amma yana da daɗi saboda ya yi shi a ƙarshen rayuwar shi ne sai da ya gama shiga duk kwarar ya fikiru ya daɗe a duniya ya kai wajen shekara saba'in sai fara sharhin cikin shekara uku ko hudu ya gama shi misalolin da yake rubuta ba matsala ba ne a hannun shi amma yanzu ka maka samun budurwa ne yan shekara goma sha biyar yar albudu sai ka ce za ta maka abincin da za ka tara gwamnoni da ministoci gwajin gwala kenan sunan wani abu to shi ne abin da shauka ne ke so yake kamata ya a samu wanda yake ya daɗe a duniya ya daɗe yana mai marasantar matsalolin fi'il ina fata an gane sai ce falamma lam yanfa'ani al-ikfaru min hadhihi al-a'bar yayin da ya zama duk yawan waɗannan uzurori da na kawo musu bai amfanar da ni da komai ba in na gama kawo uzurin kuma ba su yadda ba wala khallasani min zalikal matlab kuma waɗannan uzurori ba su kwace ni daga abin da mutanen nan suka nema ba ma qaddamtu duk uzurorin da na gabatar min al-mawani kibar daga dalilan eh ma qaddamtu daga abubuwan da na gabatar musu min al-mawani kibar daga cikin dalilai manya manya da ba su hana ni wannan aiki duk wannan bai kubutar da ni da kuma wannan bai kwace ni ba to shikenan samantu ala shuru'i fi hada al-maqsid mahmud sai na dinkari ko sai na dimfara akan fara wannan abin da suke nema domin abin yabawa ne abin yabawa ne suke nema sai na dinkari abin tunda duk uzurori na kawo duk da na kawo aka ce to Allah ya saka da alkhairi akara masallahu kai mana sharhi dai kamar dan yaye ne yana kuka ka zo ka same shi duk yaya yaya duk ka gama hayaniyarka to abin da yake so ka miƙo mai soyayya ka bai ko ka miƙo mai madara duk in ka gama sharhi baka kawo wannan ba sai ci gaba da kuka nan abin da malam yake cewa duk da gama waɗannan bayanan to ka gama eh to Allah ya saka da alkhairi akramaka Allah mu dai kai mana sharhi ya haka din sai a ce a hakan din da ka faɗa yi mana hakan din ma'ana an gajin galar ce ai mu kai ma mu gajin galar ba to sai yake cewa wa tami'tu an yakuna qad uti hali anni min khadam as-sunnah al-mutahhara ma'dud yace to amma sai kuma ne kwaɗayin wannan zai bani wata dama da zan wayi gari ni dinnan ina daga cikin masu hidimar sunna mai tsarki ma'adud wanda za a kirga ni daga cikin waɗanda suka yi wa sunna hidima sai kuma na ɗan bibi wannan janibin wa rubbama adraka at-tali'u sha'awar dale yace domin mai yiwa wato wannan kamar karin magana ce da larabawa suke yi yayin da ka hau sama can jama'a misali ƙololuwa so da dama akwai abubuwan da baka iya hangen su ko to amma sai ka ce me yiwa in na hau din abin da zai gagarin in hangowa zan iya hangowa shine me yiwa wanda yake leko abin da yake fatan ya samu me yiwa ya samu din me shauka ne yake nufi me yiwa abin da nake gani duk na tsoro din nan ba zan samu tsoron ba me ya wayi gari in zama daga cikin waɗanda ba a kirga waɗanda suka yi sunna hidima wa udda fi jumlatil uqala'i al muta'aqil raqi kuma me yiwa a kirga ni in zama daga cikin waɗanda ake kirgawa cikin jumlan mutane masu hankali waɗanda suka yi amfani da hankalinsu domin cimma buri me yiwa ya zama haka to kun ji jama'a sai malam yace khittatul imam shaukani fi ta'alif al awtar ka ji bayanin da ya game da muntakal akhbar ko to wanne tsari ya bi wajen rubuta wannan littafin ita ce shitta wato tsari ko take-take ko yanayin da al'imamu shaukani ya bi wajen rubuta littafin nailul autar wa qad salaktu fi hadha ash-sharh li tul al-mashruh maslak al-ikhtisar yace a cikin wannan sharhi yayin da ya zama shi littafin da ake wa sharhi yana da tsawo to ni kuma da na zo yin sharhi sai na bi ainihin hanya ta takaitawa wajen sharhi kuma zai sharhi fa sai na bi ainihin maslakal ikhtisar wato hanya ta takaita sharhin ba zai dogon sharhi ba wa jarrattuhu an kafirin min at-tafri'at sai kuma na ainihin wato janye duk wasu abubuwa waɗanda za su haifar da wasu wato matsala ta yi reshe ta haifar da wata matsala ta yi reshe ta haifar da wata ko kun gane misalin wannan ruwa ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi a bisa yanayin shi na ruwa to amma sai zama ƙasar da ruwan ya fito akwai ɗanɗanon ashana ko man fetur ko makamantan haka sai aka ce wannan ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ne tunda Allah ya yi shi haka to yanzu wannan ya haifar da to ina hukuncin kuma ruwan da aka ɗibi ashana aka zuba gare shi ya zama ɗanɗanon shi ɗaya ne da irin wancan wanda ƙasar da aka haƙo shi ƙasa ashana ce kaga yanzu waccan matsalar ita ta haifi wannan ko kuma a kawo cewa idan ruwa yana da yawa najasa ba ta bayyana a cikin shi ba wadda ta ratsa shi babu komai yayin da aka kawo wannan a ƙarƙashin hadisin ƙullataini eh sai a ce to yanzu ina hukuncin ruwa da ake fitar da shi daga gari wanda yake daga kashi da fitsari da bola da sauransu a je da shi wata board a matse kashin da duk najasar a fitar da ruwan yayi gare gare a dawo da mutanen gare shi yanzu kaga asalin waccan matsalar ita ta haifi wannan ko to shaukani ya ce irin waɗannan rassa ba zai yarda wannan matsala ta yaya wannan ta yaya wannan ta yaya ba a'a yace ya kubutar da littafin daga wannan ba zai yawaita irin waɗannan tafri'at ba rassa rassa wal mubahasat da kuma matsaloli masu yawa na bincike bincike bincike bincike da kwakulo abubuwa yace duk ba zai yawaita anan ba allati tufdi ila al-iksar waɗanda za su ja zuwa ga yawaita magana yace to ba zai haka ba la siyama fil maqamat allati yaqillu fiha al-ikhtilaf musamman ma a wuraren da sabani yake da karanci ma'ana duk inda sabani yake da yawa to nan ne ma zai dan yi magana dan sharhi kaɗan mai dan yawa amma duk inda saɓani yake da karanci to in ya zo sama sama zai bi matsala kawai ya wuce kun fahimta jama'a yana faɗin khitta ne tsarin littafin wa yaksuru baina a'immatil muslimin fi mithli hal i'tilaf matsalolin da ire-iren su wato limamai na musulmi suna da yawan haɗin kai a ciki kamar misali ina hukuncin karanta fatiha a sallah karanta fatiha a sallah farilla ne to wannan ra'ayin shine mafi yawancin limaman musulunci suka tafi a kai in ma ba ka ce duka ba to yanzu kamar wannan matsala in shauka ne ya zo kanta to ba zai ainihin yawaita magana a kanta ban ya zo sai sharhin ta ya wuce sama sama saboda me saboda dama babu sabani a cikin ta wa amma fi mawaqin aljidal amma wuraren da ya zama akwai dauki ba dadi wal khisam akwai jayayya a tsakanin malamai akan matsaloli فقد أخذت فيها بنصيب من إطالة الذيول الكلام to anan kam zan ɗauki tsari na ainihin wato tsawaita maganganu kan maganganu wannan magana ta ja wannan wannan magana ta ja wannan shine ziyulul kalam wannan magana ta wutsiya nan wannan ta sake wutsiya wannan ta ko kun fahimta duk matsalar da ya zama akwai jidali a ciki misali da yaya ake mallakar ta wasu suka ce ana mallaka ɗa ne da jini wasu suka ce ana mallaka da aure da jini kenan wanda ya yi wata mace wadda ba tashi ba cikin shege na zina to ɗan ya zama ɗan shi to sakamakon ɗan ya zama ɗan shi a shar'ance in ya mutu za a ba wannan ɗa gado kamar yadda za a ba 'ya'yan shi da matar shi ta aure ta haifa wannan matsalar wasu malamai suka faɗa haka wasu suka ce sam faɗan fatawa ma akan wannan shi kanshi saban Allah ne ba daidai ba ne ne daidai suka ce ana mallaka ɗa ne kaɗai ta hanyar aure don haka matarka ta aure in ta haifar maka ɗa to shi ne ɗanka da in ka mutu zai ci gadonka amma duk yadda ba ta aure ba ko da ka yi mata ciki na shege ta haihu wannan ɗan ba naka ba ne babu yadda zai gaje ka in ma yarka ce mace to ba ka iya aurenta ma'ana in ma mace aka haifa ka iya aurenta don a tabbatar da ma ba yarka ba ce to yanzu kun ga wannan matsalar akwai jidali a tsakanin malamai ya ce to in ya zo nan to zai tsaya ya magana ya magana ya magana kowace sai ya biya kwankwatsa ta ɗaya bayan ɗaya ko kun fahimta sai ce mai annaha domin ire-iren waɗannan matsaloli ma'ariku ta tabayyana inda ha makadirul fuhul waɗannan ma'araka ce wato wurin damba ne wanda a irin waɗannan wuraren ne ake gane alƙadarin manyan malamai sai an shigo waɗannan matsalolin ake gane suwa manyan malamai wa mafawizu sannan wata tazara ce la yaqta'u shi'abaha wa iqabaha illa naharir wato wata tazara ce ta tafiya wadda irin tsawon wannan hanyar da kuma wahalar wannan hanyar to babu waɗanda suke iya yanke ta a cikin malamai sai waɗanda ake cewa nihirir nihirir shine ƙwararren malami to jam'i shine naharir ƙwararrun malamai su ne kawai suke iya magana akan waɗannan matsalolin naharirul usul malamai waɗanda suke wato ƙwararru ne a cikin asalin ilimin shari'a to ire-iren waɗannan matsalolin jama'a in aka zo su kaɗai ne suke iya tattauna su to a nan ne yace zai tsaya ya tantance wa maqamatun yace kuma wannan wasu matsaya ce wasu matsayi ne ta takassaru fi han misalu ala misal a nan ne ake karya kibiya akan kibiya ma'ana karya kibiya akan kibiya wannan karin magana ce da larabawa suke wai yaƙi in yi yaƙi soja ya karya bindigar shi jefar da ita ya gudu bai ma san abokin gaba ya don shi gane shi soja ne saboda bala'i ya bala'i shine laraba sai su ce ta takassaru fi han misalu alal misal ka ɗauki kibiyoyinka sai ka sa sauran kibiyoyin sai ka karya su sauran ma ka karya sai ka watsar in an sai ka ce a kai civilian ne kai talaka ne saboda bala'i ya bala'i to a irin waɗannan matsalolin ne mutum zai watsar da malam to ce shi san ba malami ba ne ko kun fahimci wannan ya ce to a nan in yazo zai tsaya a goge rainin ilimi wa mawaqinu ya ce kuma waɗannan wasu wurare ne tuljamu indaha afwahul abtal bi ahjarul jidal a irin waɗannan wuraren ne ake sa linzami ake rike bakin gwaraza gwarzo ma sai kaga an rufe bakin shi in aka zo irin wannan da me ake rufe bakin sai ce bi hajarul jidal da duwatsu na jayayya jayayya an ce jayayya sai ka ji shi yayi shiru a ce ce a ba abin da zai ce an rufe bakin shi da dutsen jayayya an jefa mai dutsen jayayya a baki kuma gwarzo ne to akan irin waɗannan matsalolin malanta ke bayi kai malaman magada annabawa wa mawakibu yace kuma wannan maukibai ne wato wannan maukibi ne wato wani hawa ne تعرق فيها جباه رجال رجال رجال حل الإشكال والإعدال واتوانا وسم واكب ني واتوانا وتآيري ني كو تكارب كاتي ودا غوشين مزاجي يكي غمي waɗanne irin mazajen mazajen da ke warware rigingimu da matsaloli masu wahala to a irin wannan wurin zaka ga goshinsu yana fitar da zufa shine jibahu gwasa jam'in goshi eh ta'araku shine goshin zaka ga goshin mazaje waɗanda ke warware matsaloli anan ne za ga goshin su yana ainihin abin nan wato waɗannan maganganun da shaukani yake faɗi sai Allah ya sa da ka taɓa ganin taro na Rabi'atul Alamil Islami zaka ga shaukani kamar yana kallon taron ne yake faɗin haka wallahi duk abubuwan da shaukani yake faɗin da ka taɓa zuwa taron ko ka ga taron ko da a talbijin ne za ka ga malamai ne za su taru kamar dubu ɗaya a ɗakin taro kowa ya zo ne wato shi yana ji da kanshi kuma ana ji da shi ya ƙosa kuma an yadda ya ƙosa ɗin in ya je shiryo matsalolin da zai magana akan topic ɗin da aka bashi wata shida da suka wuce ya je gama bincike wanda yana ganin in ya zo ya faɗa ma kowa zai ce sadaqallahu azim idan wani ya miƙe ya fara gabatar da nashi sai kaga shi wannan ya nannaɗe takardar shi wani ma sai ya gata sai tashi zai tafi tsari sai jefa ta a dustbin shi ne kaga ya karya kibiyar shi kenan yanzu shi ba ku kun fahimta wallahi malamai ne za a tara manya manya irin su malamai bakar gudu a ce zo ka gabatar da matsala sai ka zo da bahasin ka sanda ka shigo fa kana toro ko da rawanin ka ka ruko ana kar maka lawa kana amin duk ka karba amma in wani ya tashi ya fara magana akan matsalar da kai kayo bincike shi ma yayo bincike sai kaga kai ka janye naka bayan ka janye ma takardar sai ka tashi ka yaga ta sai ka je ka jefar da ita in ka dawo sai ka ce a kai dama ka zo ne ka ji abin da malamai za su ce shine an yi silencing ɗinka yasa muke jin tausayin yan ƙananan ustadai suka ɓaro matsaloli sai ce waɗannan irin matsalolin irin su abubakar gumi da bin bas ake ba su yi wata shida suna bincike in suka zo wasu sai su rena kansu a tsakanin sa'o'insu amma sai ka ga wani wanda bai kai kumba da ake yankewa a zubar a shara ba a ilimi sai ka ga ya shiga irin waɗannan matsalolin shine suke cewa kana takin sakaratan yawman liyuhiya wai rago ne yaje yana tunkuyin dutse sai a ce rago ka tausaya dutse a rago ka tausaya a kafanka Allah ya taimaka to jama'a kun dai ji shaukani kenan manyan manyan malaman duniya kenan وقد كنت ولله الحمد في هذه المقامات مقاما لا يعرفه إلا المتأهلون yace cikin godiyar Allah na tsayu a irin waɗannan matsayai na kai wani matsayi wanda babu wanda ya san shi sai waɗanda suke ƙwararru ne sun cancanta wala ya kifu ala miqdari kullihi min hamalati ilmi illa al-mubarrizuna matsayin da na kai na tsaya matsayi ne wanda yake ba wanda yake iya gano darajar wannan matsayin da kuma kun shine asalin asalin mahiya ta wannan ainihin matsayin daga cikin malamai ma illal mubarrizuna sai waɗanda suka yi fice a cikin malanta don haka sai yake cewa fadunaka ya man tazhab ko ya man lam tazhab bi basri basiratihi aqwalul rijali tabbit yace ya kai wanda bai ɗauki idanuwan shi ya ainihin ga menene maganganun da malamai suka ce a cikin matsaloli ba to shaukani yana ce maka to ga wannan littafi wanda zai kawo maka duk abin da baka taba gani ba na maganganun malamai wala tadammasa fitratu irfanihi bil qil wal qal kuma ya kai wanda tunanin shi bai gurbatu tunani na sani bai gurɓatu da ƙila wa ƙala ba an ce ya ce in dai har tunaninka bai riga ya gurɓatu da wannan ba to fadunaka sharhan ga wani sharhi na wanda nake gabatar maka yashrahu sudur wanda zai haskaka kira ba wa yamshi ala sunan dalil kuma zai tafi a bisa sunnoni na dalili wa in khalafa al-jumhur ko da saba mafi yawancin malamai shokani kenan to kaji samartaka ta fara fitowa eh shababiyar kenan ta fara fitowa ko ya saba mafi yawancin malamai ba abin da ya shafe shi wa inni mu'tarifun yace amma fa ni din nan ina furuci bi annal khata'a akan cewa kuskure wa zalal da abin da yake ba daidai ba humal ghalibani ala man khalaqahu Allah min ajal da kuskure da yin abin da ba daidai ba waɗannan siffofi ne da ke iya galaba ga duk wani wanda yake mutum ne domin Allah ya halicce shi daga gaggawa yanzu shaukani yana ce maka ne ya yarda da duk wadancan uzurori da ya faɗi ba ƙarya bane ko amma kuma yana cewa to ya tunkari sharhin tunkarar da yake ya yi mishi shiri shirin da zai biya rinka kawo maganganu maganganun da za su haskaka zukatanka amma kuma za su tafi akan dalilai ne ko da maganar da zai kawo za ta saba mafi yancin malamai ba ta dame shi ba amma tare da haka sai ce ya yarda kuskure zai iya samun shi ba daidai ba zai iya samun shi domin me yana daga cikin mutane mutane ku Allah ya ce khuliqal insanu min ajli an halicci mutum daga gaggawa to ita ku gaggawa tana tare da kuskure walakin ni qad nasartu ma adhunnuhu alhaq sai dai kuma duk abin da nake ganin cewa gaskiya ne to na taimaka wannan abin bi miqdari ma balagat ilayhi malaka da gwargwadon yadda iko na na ilimi ya kai waruttun na ako waruttun nafsa kuma na ainihin wato amincewa kaina hatta safat an kafarin ta'assub wato na ainihin amincewa kaina na kuma lamincewa kaina ko kuma na kiyaye kaina hatta safat har yadda zuciyata ta zama ta tsarkaku an kafarin ta'assub daga kazanta ta ta'assubanci cewa goyon bayan wana nake ya ce ina godiya ga Allah da Allah ya sa raina ya kubutu daga wannan allazi huwa bila rai wanda irin wannan ta'assubanci na cewa goyon bayan wana ba tare da dalili ba alhalaka babu shakka halaka ce ya ce to ina godiya ga Allah da na yarje wa kaina kuma na tsabtace kaina daga wannan abu da Allah madaukakin sarki ya sa halaka ni wa qad iktasartu fi ma ada hadhihi al maqamati an ji ko yace wa qad iktasartu fi ma ada hadhihi al maqamati ko mawsufatin ala ko muwassafatin ala bayani hal al hadith wa tafsir gharibihi وما يستفاد منه بكل الدلالات وضممت إلى ذلك في غالب الحالات الإشارة إلى بقية الأحاديث الواردة في الباب مما لم يذكر في الكتاب لعلمي بأن هذا من أعظم الفوائد التي يرغب في مثلها أرباب الألباب من الطلاب تكنجي يتي وقد اقتصرت فيما عدا هذه المقامات الموصوفات الموصفات على بيان حال الحديث وتفسير غريبه yace a wannan matsayi kuma na ainihin takaitu wajen bayanin halin hadisi ma'ana kowane hadisi zan bayyana halin shi kun fahimci wannan na takaitu akan haka wa tafsiri garibihi duk kuma wani hadisi da ya zo da wata kalma da take baƙuwa ce ba gama gari ba to a nan ma zan takaitu zan tsaya akan sai na fassara ta wa ma yustafadu minhu sannan zan yi kokarin kawo fa'idoji na fiqh da ake samu a hadisin bi kulli dalalat da dukkan dalilai zan bi in nemo su in tabbatar da waɗannan fa'idoji wa damamtu ila zalika fi ghalibil halat sannan a galibin halaye kuma tattare da haka zan haɗo al-isharata ila baqiyatil ahadith zan yi ishara zuwa ga sauran hadisai alwarida fil babi waɗanda suka zo akan matsalar kun ji magana da nake faɗi yayin da shi malam mai muntaka din in ya zo zai tara hadisai biyar mabambanta ko to in shauka ne zai kawo hadisin farko in ya fara sharhe shi sai ɗibo sauran hadisan da malamin bai kawo ba sai ya haɗa su da wannan na ɗaya sai ya sharhin su ko kuma ya rinka ƙoƙarin kawo su koda da ishara ne sai ya ce min malam yuzkar hadisan da yake ba ambace su ba fil kitabi a cikin shi littafin zan yi haka ne li ilmi bi anna hadha min a'zam al fawaid saboda na san cewa wannan yana daga cikin fa'idoji masu girma allati yarghabu fi misliha arbabul albab waɗanda irin waɗannan fa'idoji masu kaifin hankali min abdullahi daga cikin ɗalibai suna kwaɗayi zuwa gare su shine in aka zo da hadisi jama'a wannan hadisi akan shafa akan hufi ne wane ne ya rawaito shi mughiratu bin shu'ba to sai kuma a ɗibo wasu hadisai daga sayyidina ali sai a ɗibo wasu hadisai daga sauran sahabbai irin su jarir ibnu abdullahi albajali sai a ɗibo sai a hada sai a yi sharhi to ɗalibai masu kaifin hankali suna kwaɗayi ga irin wannan yace to zan yi irin wannan insha Allah ina fatan jama'a kun gane wannan sai malam yace walam utawwil zawla hadha sharhi sai dai kuma jaffa na wannan sharhi ba zan tsawaita su ba bi zikir tarajimi ruwatul akhbar wajen kawo tarihin waɗanda suka ruwaito hadisan misali idan na ɗauko hadisi cikin sahihul bukhari hadisin da bukhari ya ruwaito shi daga abdullahi ibn yusuf abdullahi ya ce akhbarana malikun maliku ya ce an nafi nafi ya ce an ibn umara to in nazo ba zan tsawaita cewa sai na kawo tarihin abdullahi ibn yusuf sai na kawo tarihin malik sai na kawo tarihin wane a'a ice ba zan tsawaita akan haka ba ko kun fahimta li'anna zalika ma kaunihi ilman akhar domin yin haka tare da kasancewa shi wani ilimi ne daban yumkinu alwuqufu alaihi za a iya zuwa a haɗu da shi a wani wurin fi muftasarin min kutubil fanni a wani littafi takaitacce daga cikin littafan fanni na tarihin mazaje min al-mukhtasarat sigar daga cikin ƙananan littattafai waɗanda an rubuta su don tarihin mazaje وقد كو أشير في النادر إلى ضبط اسم اسم راوي sai dai kuma nadiri kaɗan kaɗan zai rinka nuni zuwa ga yadda ya kamata a wasalce sunan mai riwaya me yake nufi wannan kamar jundub ibn junadata yanzu wannan suna ne da ba a saba jin shi ba galibi to in nazo zan ce jundub din nan sai in ce da jimun mai ɗigo a yi mata rufa'a bayanta akwai min guda bayanta akwai kaza to zan iya yin wannan amma shi ma a nadir au bayani halihi ko kuma bayanin halin shi ainihin mai riwaya din ala tariqin tambihi domin in tambihi misali karka ga an ce akwai wani al-imamu ibnu abi huraira sai shaukani marma zai ce maka amma fa wannan da kaji an ce ibnu abi huraira wani malamin fiqh ne ba dan gidan abu huraira abu huraira sahabi ba kaga wannan tambihi ne kaji ana cewa Anas dan Malik sannan kuma sai kaji ana cewa Maliku dan Anas to waɗannan mutane ne mabambanta kuma ba su da dangantaka ina fata an gane to anadiri yace zai rinka wannan tambihin la siyama fil mawatin allati hiya mazinnatu tahrif musamman ma a wuraren da nake zaton sunayen za su iya samun rikici su samu canji au tashifin ko kuma a samu wata sharewa ko kun fahimta jama'a yawa ko a samu wani canjin harafi misali humaidu ne humaid sai in ga an rubuta shi da hamid to yanzu wannan an samu taharif kenan an samu sauyi ko to akwai kuma inda zaka ga tashif tashif shine inda ya kamata a ce misali kabir namiji kenan mace kuma fa kubra sai a share wannan ya'un din in aka share wannan ya'un din an samu me tas'ifi an samu sharewa to a nan zan yi ishara cewa wannan kubra macen kabir ne akwai ya da ta share a wurin to zan iya yin wannan la yanju minhu ghairun nabi wanda in ba malami ne kaifin fadaka ba ba wanda yake kubuta daga ire-iren waɗannan kurakuran to in nazo irin su in sun faru to zan yi tambayi akan haka jama'a kun fahimta وجعلت ما كان للمصنف من الكلام على فقه الأحاديث ما يستطيع وما يستطرده من الأدلة في غدوده من جملة الشرح في الغالب yace kuma akwai sharhohi da maganganu da malamin asalin mai wannan littafin muntakal akhbar ya tankin ya gama kawo hadisan maganganun da yake yana yin su ne ya cire fiqhun hadisi ko kuma wasu dalilai da yake ƙara kawowa don ya ainihin ƙara wa maganganun shi ƙarfi yace to waɗannan maganganun in nazo zan narke su in saka su a cikin nawa sharhin ina fata an gane wani sabtu zalika ilaihi sai dai zan danganta haka zuwa gare shi zan ce mai matanin ko musannif ya ce kaza wa ta'aqqabtu ma wanda zai ta'aqqubahu alaihi kuma duk abin da ya kamata in ci gyaran shi zan tsaya in ci gyaran shi wa takallamtu ala ma yahsulu sukutu alaihi mimma la yastaghni anhu talib sannan duk abin da dalibi ba zai wadatu ba in aka yi shiru ɗalibi zai iya farawa zai fada ga kuskure ko to irin waɗannan abubuwan zan yi magana a kansu saboda bai kamata a yi shiru a kansu ba saboda in na yi shiru to ɗalibi bai wadatu ba ba zai gane su ba sai an yi bayani don haka duk abin da ya zama yin shiru ɗin zai zama ɓarna to lallai zan tsaya sai na yi magana kullu zalika malam ya ce duk wannan tsari da ka ji na yi zan yi shi ne limahabbati ri'ayatil ikhtisar saboda kawai ina son in kula da ainihin takaitawa in ba haka ba da sai ya sharhin duk mazajen da suka rawaito hadisin da duk inda wata kalma ta zo a hadisin sai ya fasa ta amma zai dubi sai kalma mai wahala mazajen kuma sai wanda ya zama akwai bukata wa karahiyatul imlal yace kuma zan yi haka ne dan kyamar kada ainihin wato malal wato in gundurar da mutane bit tatwil kada in gundure su da tsawaitawa wal iksar da kuma yawaitawa sannan wata ka'udun ragabat da kuma ainihin kwaɗayi game da ainihin abu wato daga nisanta daga kwaɗayin abu wato ta ka'ud sai zama jama'a suna nisantar kwaɗayin karatun littafin ma idan sharhi ya yawa jama'a sai ga mutane suna nisantar wannan irin sharhin ko kun fahimta wa kusurin himam sannan kuma da ainihin takaituwar himmomi na mutane anil mutawwalat game da karanta dogayen littattafai mutane yanzu himmarsu ta takaitu ba sa son karatu mai yawa sun fi son su karanta kaɗan su samu gamsuwa to sakamakon wannan abu da na lura da shi don haka ni ma zan je in yi a hankali to bari ku ji sunan yanka na littafin daga mai littafin sai ce wa sammaitu hadha sharha wannan sharhi na sa mai suna lirayati tafa'uli don lura da arashi dacewa tafa'ul shine anan arashi wato ana so so da dama in zaka littafi ka dubi asalin makasudin ka sai ka sanya wa littafin suna kar kawai kowane irin suna ka jajibo ka sa wa littafi ku dubi malam Bakar bin Allah gafarta mai sai ce raddul azhan ila ma'anil qur'an da ya zo muqaddima sai ce ya lura a wannan zamanin ana tayyo mutane tafsiri amma dan ɗayan abu biyu ko dai dan a ji kissa kawai tarihi wasu don haka suke tafsiri ko kuma don a kawo wani labari da za a yi ta tuntsura dariya yace sai aka yayi gari sakamakon irin wannan tafsirin na shirme ma'anonin na alkur'ani da Allah yake nufi a fahimta gaba ɗaya za a lura zuwa gare su kenan mutane sun bar fahimta qur'ani to shine sai malam Abubakar bin yace raddul azhar dawo da tunanin mutane ila ma'anin qur'an zuwa ga ma'anonin alkur'ani ina fatan kun gane wannan to abin da malamin yake nufi nan kenan da tafa'ul yake saboda lura allazi kana ko yu'jibul muhtar wanda shi tafa'uli arashi arashi yana burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato jama'a shi arashi yana fitowa ta siffa siffa misali an zauna za a yi sulhin hudaybiya wanda sulhin hudaybiya manzon Allah da kanshi ya san an shirya ne don a zalunce su an shirya ne don a yi musu kama karya babu sassauci a cikin sulhin hudaybiya ko kaɗan sai annabi ya ce to su turo wakilin su suna turo wakilin sai annabi ya ga wakilin ya ma san shi sunan shi sahal sai manzo Allah ya ce sahula amrukum al suhail suhail dan amr sai ya ce al'amarin ku yayi sauki domin wanda aka turo sunan shi suhail mai saukin kai kaga an samu arashi to arashi yakan zo ta siffan magana kuma kai kana nan kana wata magana sai wani yana can yana kokarin ba wani ansa sai ansa sai ke daidai da kai wani ka gan shi kuwa sai kawai can sai ka biya ce eh mana wannan maganar da yake yana ba wani ansa ne amma sai ta daidai da ansar da kai kake nema sai a ce arashi to annabi yana sha'awar irin wannan sallallahu alaihi wa sallam to sai yake cewa ya sanya wa littafin suna nailul autar samun bukatu min asrari muntakal akhbar daga surrorin muntakal akhbar to yanzu kun ga daga cikin fa'idar sanya wa littafin da kake rubutawa da kanka suna shine ko da masu bugu sun je sun yi tasarrufi eh sai ka ce a dan yanzu in ka ga nailul autar galibi a kasuwa za ga an sa nailul autar sharhu muntakal akhbar to amma shi ne littafin wato shi uban littafin ga sunan da ya yanka mishi rago da shi shine nailul autari min asrari muntakal akhbar dan haka dan fodiyo yana da wannan fa'idar tun a farko zai sa wa littafin shi suna a jillar karshe kuma sai ya sake maimaita sunan na haka duk wani littafi na dan fodiyo da aka canza mai suna da ka zo kawai sai ka ji dan fodiyo ya ce ga sunan littafin shi karshe kuma sai ce mun gode Allah da Allah ya taimake mu kammala littafin da muka sa wa suna kaza kaza na haka ko masu bugu sun yi wasa da sunan a'a mai littafin akwai sunan da ya sa mai wallahu mas'ul Allah shine abin roƙo an yanfa'ani bihi ya amfanar da ni da wannan littafi wa man rama lintifa'a da kuma wanda ya nemi amfanuwa min ikhwani daga cikin yan uwana rama ya rumu bulugul maram abin nema to shine rama da duk wanda ya nemi amfanuwa da wannan littafi daga cikin yan uwa shi ma ina taya shi addu'a Allah ya amfanar da shi wa an yaj'alahu min al-a'mal allati la yanqatu anni naf'uha kuma ina fatan wannan littafi Allah ya sanya shi daga cikin ayyuka waɗanda amfaninsu ba zai yanke ba ba'ada an udraja fi aksani bayan an shigar da ni cikin likkafani na wato ko bayan na mutu Allah ya sa amfanin wannan littafi ba zai yanke mini ba Allah ya karba malam shaukani bare ne jama'a na shigo mota daga anguwar da muka sauka a makka za mu tafi ainihin abin nan za mu tafi sallah a zahar ne ma za mu tafi sai fasinjojin haka sai na dubi wani sai na ce ka an fi ka damuna na ce kai wannan kamar danginmu sai ce man na ce na hannun falalit na ce mu fulani saboda fulani sun yi kama da mutanen yaman don dama haka su abdullahi gwandu suka ce kakanninsu daga yaman suke shi ne sai dariya sai hira dai sai ta abin nan wannan da haka na dan fara tsogalo hirar hira ta hira hira ta hira ashe yan garin su shaukani ne a garin ma yan ango su shaukani shi da ya fara bani wasu labarai masu daɗi game da shaukani cewa mutum ne Allah ya tsoro da shi cikin tsakiyar 'yan bid'a ya ce har yanzu angora angora 'yan bid'a ce ya ce sai Allah ya tsoro da shi shi kuma sai ya taso da zafin sai ya kafe ga sunna ya ce ina laifin ma a ce mai sassauci ne game da sunna ya fito cikin 'yan bid'a ya ce da abin ya ɗanyi sassauci ya ce su suna da zafin bid'a shi yana da zafin sunna ya ce don haka har yanzu a murɗe ake tafiya tsakanin ɗaliban shi da kuma su mutanen anguwar a asalin ƙasar yaman ɗin wallah na karɓi adireshi da lambar wayar shi da sauransu Allah maɗaukakin sarki cikin juye-juyen kayan alhazai ban san da na sa adireshin mu wallahi musta'an mutanen ƙasar yaman ne amma mai sauki ne da gano anguwar su shaukani domin a cikin sana'a ce kuma shahararren malami ne sannan wannan subuhi ɗin dan anguwar su shaukani ne wanda ya wannan ta haƙiƙin rai da gaske Allah ya taimake mu to shi ne sai malam subhi ya ce tarjamatu sahibul muntaka tarihin mai littafin almuntaka abin da ake nufi da tarjama an ka zo irin wannan wurin abin da ake nufi da ita kenan tarihi in ka tafi tarjama kuma game da karatu ko rubutu abin da ake nufi shine babi sai ka ji an ce bukhari ya yi wa hadisin tarjama to wato bukhari ya yi wa babin ya yi wa hadisin babi to in ka tafi wurin malamai kuma masu translation techniques masu fassara 'yan jaridu da sauransu su kuma suka ce tarjama suna nufin fassarawa ko kun fahimta jama'a a nan abin da ake nufi tarjamatu sahibul muntaka tarihin mai littafin almuntaka wa qabla shuru'i fi sharhi kalam al-musannifi nadhkur tarjamatahu ala sabil al-ikhtisar yace kafin mu fara sharhin maganganun mai littafin nan za mu ambaci tarihin shi amma a takaice fa naqulu dan haka sai mu ce huwa shekul imamu shine shehi kuma limami allamatu asrihi babban malamin zamanin shi almujtahidul mutlaq mujtahidin da yake sake babu kaidi wato ba mujtahidi ne a fiqh ba kadai ba mujtahidi ne a tafsiri ba wato a kowane fanni shi mujtahidi ne shine almutlaq ya gama haduwa abul barakat baban albarka shekul hanabila malamin hanbaliya majiduddini kwarjini ko daraja addini abdussalam to sai yanzu fa aka faɗi sunan shi can duk kirari ne irin na malamai eh abdussalam ibnu abdullahi ibnu abul qasim ibnu muhammad ibnu al-khidr ibnu muhammad ibnu ali ibnu abdullah al-harrani al-ma'ruf ibn taymiya ta ji cikakkiyar salsalar shi shine abdulsalam dan abdullahi dan abul qasim dan muhammad dan khidr dan muhammad dan ali dan abdullahi baharrani harrana din sunan anguwarsu ce ko ƙauyensu al-ma'ruf wanda shi ma an fi sani shi ibn taymiya dan taymiya ba ibn taymiyan da kafi sani ba kai kuma kakan ibn taymiyan ne wannan qala az-zahabi fi nubala'i al-imam az-zahabi ya faɗi a cikin siru alamin nubala kun ji tun a wancan lokacin shaukani ya mallaki siru alamin nubala muka gaba ɗaya a waɗannan zamunan da ta ɓace ba a sake samunta ba sai wajen 1993 lokacin da aka buga ta jama'a ta fito da tsada a madina a lokacin nan sai da aka samu wani malami na sunna jama'a ya shekara yana tara kuɗi sai sai sayarwa alamin nubala sto guda sai da aka zo ma'arar da ramadan aka zo trade fair book fair na littattafai sai karya ta sai ta zama riyal 700 a lokacin wanda ko a yanzu ta zama riyal 700 tsada ce balle a wancan lokaci wajen shekara goma sha hudu da suka wuce to sayarwa alamin nubala kenan to ya ce ga abin da zahabi ya faɗi a cikin sayarwa alamin nubala ya ce ولد سنة تسعين وخمسمائة تقريبا an haifi wannan malami ne shekara ta ɗari biyar da kusan casa'in an fahimta shekara ta ɗari biyar da kusan casa'in bayan hijira ya tafaqqaha ala annihil khatib ya koyi fiqh a hannun baffan shi wan mahaifin shi ko kanin mahaifin shi mai suna al khatib wa qadima baghdad kuma ya isa kasar baghdad wa huwa murahiqun ya kusa balaga shine murahib ya kusa balaga ma'a saif tare da saifuddin shine saif din da yace ma'a saif ibn ammihi tare da saifuddin wanda saifuddin din dan dan babban shi ne wa sami'a min ahmad ibn sukaina ya kuma koyi karatu a wurin ahmad dan sukaina wa ibn tarbazad da kuma ibn ko tabarzad wa yusufa ibn kamil wa idda da dai wasu malamai masu ɗimbin yawa duk ya koyi karatu a wurinsu a ina a bagadada wasa ne abu harrana min hambal da kuma yaje a harrana kuma asalin garinsu ya koyi karatu a wurin hambal wa abdulkadir alhafin da abdulkadir alhafin watala bil ashiri sannan ya iya kira'a kira'a ashara din nan kira'o'i goma din nan a wurin wayo koya ala shekhi abdulwahid ibn sultan a wurin malam abdullahi dan sultan haddasa anhu waladuhu to yanzu kun ji malaman shi ko to su kuma su waye ɗaliban shi sai ce haddasa anhu waladuhu shihabuddin wa dimyati wa amiruddin wa aminuddin ibn shuqairin wa abdulghani ibn mansur wa muhammad ibn al-bazzar wal wa'id muhammad ibn abdul muhsin wa ghairuhum daga cikin ɗaliban shi akwai ɗan shi wanne ne ɗan nashi shine shihabuddin والدمياطي وأمين الدين ابن شقيرة وعبد الغني ده عبد الغني دم منصور ده محمد دم بزار ده بزار كيكي جانا جوا بزار رواه البزار بونني والواعظ ده كمون معلومين واعظي محمد ابن عبد المحسن محمد ابن عبد المحسن دي طالبان شني وغيرهم تما دي ودان سنسو وتفقه يا كوي فقه وبرئ يا زرفي فقه واشتغل يشغل كده حركه فقه وصنف التصانيف كما يربط التفيدوا وانتهت إليه الإمامة shugabanci fil fiqh game da fiqh to ya kare kanshi in dai aka ce shi to shikenan an kai kwalwar daka an kai sidratul muntaka muntaha in dai akwai wajen fiqh ne sannan wa darasal qira'at kuma ya ainihin wato wa darasal qira'at da karantar da qira'o'i wa sannafa fiha arjuza ko sannan ya rera waka ma game da ilimin kira'at kamar yadda shatubi yake da ita to shi ma yayi waƙe haka tala alaihi sheikh alqairawani ash-sheikh alqairawani ya koyi karatun wannan littafin auren shi ba sheikh alqairawani mai risala ba wani ne wa hajja kuma ya je hajji fi sanati 51 ala darbil iraq wato ya ainihin bi ta kasar iraq ya je ainihin hajji a shekara ta 51 to da aka ce shekara ta 51 me yake nufi shi ne sai ka ɗora a kan wancan lissafin kenan an ce an haife shekara ta ɗari biyar da casa'in ko to ɗari biyar da casa'in kaga lallai an cike goma kenan zai zama shekara ta ɗari shida kenan eh a da hamsin da ɗaya ai cewa aka yi wa hajja fi sanati ihda wa hamsina a shekara ta hamsin da ɗaya na sama ɗin kamar yadda yanzu muka tashi faɗin shekaru sai a ce 93 ko 2008 su ma haka suke sai su yanke su faɗi na ƙarshen sai ce wabtahara ulama'u baghdad li zaka'ihi malaman baghdad suka rude saboda kaifin basirar shi wa fada'ilihi da falalar shi waltamasa minhu ustadu darul khilafa muhyiddin ibn al-jawzi al-iqamata indahum babban malamin da ke makarantar darul khilafa makaranta ce sunanta darul khilafa a nan bagdad babban malamin sunan shi mu'ayyuddin ibn al-jawzi ba ibn al-jawzi kuma da ka sani ba shi wannan babban malamin ya nemi wannan mai littafin al-muntaqa al-iqamata indahum ya zauna a wurin su fata'allala bil ahli sai ce ai ya baro iyalan shi a can baya wal watani ya kuma baro kasar shi a can ya zo aikin hajji ne kawai dan ya zo wucewa ne ta iraki qala zahabi zahabi ya sake faɗi dai har yau waccan maganar da malam ya fara faɗi danganta ta ga zahabi a cikin sayar alamin dubala ya ɗauko ta ne daga mujallabi na 23 daga shafi na 291 zuwa 292 na fata an gane a'a ai ta farkon nake ishara ita kuma wannan maganar ta biyu da yace qala zahabi ita ma tana nan a cikin sayar alamin dubala mujalladi na 23 shafi na 192 zuwa 293 zahabi ya ce sami'tu shaikha taqiyyuddin abul abbas ya kulu na ji malan taqiyyuddin abul abbas to ibn taymiya da ka sani kenan shine nan zahabi yake cewa na ji malami na ibn taymiya ibn taymiya da ka fi sani na ji shi ya kulu yana cewa kana shaikhu ibn malik ya kulu ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد ناجي ابن مالك مي ألفية مي ألفية da ka sani na je na cewa an sauƙaƙe wa a sheikh majiduddini wannan mai littafin muntaka an sauƙaƙe mishi fi'u kamar yadda aka sauƙaƙe wa annabi dawuda a ƙarfe annabi dawuda yadda ya ga dama yake lankwasa ƙarfe to wannan malamin ma Allah ya sauƙaƙe mishi fi'u aka qala sheikh sai shi ibnu taymiya wanda ka fi sani ya ce wa kanat fi jaddina ko haka ne hidda ijtama'a bi ba'd shuyukh yace shi wannan kakan namu yana da hidda wato yana da saurin fushi fushi kufulewa irin kufulewan nan yace to wannan kaka namu yana da irin saurin kufulewa ijtama'a bi ba'd shuyukh ya taba haduwa da wasu malamai wa aure da alaihi mas'ala sai wannan malamin da ya haɗu da shi sai kwararo mai wata mas'ala faƙala sai shi wannan ainihin kakan nawa sai ya ce aljawabu an hamin tsittina wajahan amsa wannan matsalar da ka gangaro mini to za a iya ba da amsa ta fuskoki guda sittin al'awwal kaza hanyar farko da za a bi a warware wannan gashi wasani ta biyu gashi wasara da ha ila akhiriha sai da ya kwararo sittin din nan gaba ɗaya وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة الجميع فخضع له وابتهر شنو سيكي cewa وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة الجميع من يرجي مكة ka maimaita mana wannan amsa gaba ɗaya da muka baka wato abin da wannan magana take ishara shine kakan ibnu taymiya ya fahimci wannan tambayar da aka yi mai tambaya ce ta koye dalilin da yasa ibnu taymiya ya kawo cewa kakan namu yana da kufulowa da ya fahimci tambayar ta ƙura ce da ya tashi ba da ansa sai ba da ansa cikin fushi sai ce to wannan matsalar tana da fuskoki sittin kuma sai da ya kwararo sittin ɗin da ya kwararo sai ce to yanzu shi kenan maimaita mini duk hanyoyin nan guda sittin gaba ɗaya da na baka faka ba alahu sai kuma wancan sai ya biyo kufar da kanshi wadda hara sannan kuma sai ya ainihin ba da kai wato ijitin shi ya laushi ibn taymiya ya kawo wancan ne waccan kalmar da ya kawo ya kawo ta ne don ka gane me ya kai ga haka قال العلامة ابن حمدان babban malami ibnu hamdan ya ce kuntu utalu ala darsi sheikh na kasance na kan leka na kan je wurin darasin sheikh majiduddin ibnu taymiya wa ma abqa mumkinan da gwargwadon yadda yayi in zauna sai in zauna fa idza asbahatu wa hadartu yanqulu ashiya'a ghariba lam a'rifha to in na waye gari sai in ji kuma ya kakkawo wasu abubuwa waɗanda gaba ɗaya waɗannan abubuwan ban taɓa sanin su ba wato malami ne shi ma wannan ya ce yakan ɗan leƙa wurin darasin ya ɗan zauna gwargwadon abin da Allah ya nufi ya zauna ya ce in ya tashi ya tafi gida gari ya ya zo yana tunanin matsalolin sai ji da yawa matsalolin ma sun zama mai gari bai san su ba nan ana son a bayyana zurfin fikihun shi ne har ya zama malamai da ke kokarin kure shi yana kure su har ya zama malaman da ake ganin sun kai sun komo yana kawo matsalolin da in ya kawo sai su waye gari ma ba su san su ba shi ne za ka ji jikan shi ma haka ya gaje shi ibnu taymiya za ka ji ibnu taymiya aka ce dukkan yan mazhabobi suna zuwa koyan karatu a wurin shi sai kai ka zo kana tunkoron kai maliki ne ko kai shafi'i ne sai ibnu taymiya ya koyar da kai a cikin mazhabaka abin da baka sani ba saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala sai mun zo karatu na gaba za mu tashi insha Allah inda ma yake cewa qala shaykhu taqiyuddin ko wajadna ajiban fi sardil mutun ko wa hifzil madahib bila kufla wa safara ma ibn ammihi ila al-iraq li yakhdimahu za mu kwana a nan insha Allah ta'ala sai mun zo karatu na gaba da wannan muke cewa Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin wannan abu da muka fara kuma kamar yadda nake so mu gane jama'a karatun wannan littafi babu wata gaggawa a ciki haka za mu bi a hankali ne mishi tsintar kwarkwata don ba mu ɗibi ilmomi ne masu yawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah